أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين نعم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون مم.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تفسقون to waɗannan ayoyi shi gaba ne da faɗar irin sakamako na abin da Allah zai yi wa waɗanda ba sa yi wa iyayensu biyayya ba manta ba ayar da ta gabata والذي قال لوالديه أكل لكما أتئدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستجيبان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين mun ga wanda iyayensa suke roƙo akan cewa ya yi imani da Allah kuma ya yarda idan an mutu za a tashi bayan wannan mutuwa akwai tashin alkiyama amma yakan gaya wa iyayen baƙaƙen maganganu uffin lakuma wani mata abu da ni cewa uffin kamar Allah wadai da abin da kuke gaya mun ko tsaki ko wani abu dai wanda zai nuna cewa bai yadda da abin da iyayen suke gaya masa ba za ku rika yin alkawari akan cewa idan an mutu za a dawo ina wane ina wane ina wane yana lissafa irin waɗanda suka mutu ina adawa ina samudawa in gaskiya ne a tashe su mata sai ku haza ma haza illa asadul awwali abinda kuke faɗa bai zama kawai illa kawai tatsuniya ce irin ta mutan da kawai ba gaskiya bane to shine Allah subhanahu wata'ala sai ya sai ya faɗi azabar irin waɗannan wasu sun ce Abdurrahman bin Abi Bakar shine wanda aka saukar da wannan aya a kansa amma malamai da dama sun kawar da wannan akwai kaman alhafiz ibn hajar al-asqalani akwai ruwaya tana na aisha wacce ta ce ita samsam babu wata aya ta zargi da aka taba saukarwa a kansu family ɗinsu ga baki ɗaya in ban da ayoyin da aka saukar na wanke ta daga zargi to daga wannan magana ƙarya ce saboda ka irin su ibn kafir irin su alƙurɗabi irin su alhafiz ibn hajar al-asqalani wanda ya yi sharhi na littafin bukhari sun tabbatar da cewa ruwayan na na aisha ta fi inganci kuma ta fi zama daidai da abin da aka sani abdurrahman bin abubakar ya kasance daga cikin salihai zababbun bayin zamaninsa babu yadda za a ce a kansa aka saukar da wannan aya kuma can ai mun ce wanda yake a ƙala a wuzi'iniya a na shekura ni'imatar tallafi an amta alayya wa ala walidi an ce sai na abubakar ne sai na abubakar duk family ɗinsa duk ba wanda duk bai musulunta ba shi kaɗai ne a cikin sahabbai wanda ya kasance da mahaifiyarsa da mahaifinsa da shi kansa da matarsa da 'ya'yansa dukkaninsu musulmi ne dukkaninsu mahaifinsa kaila musulma ce matarsa kwataila musulma ce hakanan mahaifiyarsa ana ce da umul khair amma sun sunanta na yanka shi ne din wato kwataila dukkaninsu abi kuhafa usman bin abi kuhafa shi ma wannan musulmi ne mahaifinsa ba a taɓa samu a cikin sahabai sahabai wanda Allah ta'ala ya haɗa mar wannan gabaki ɗaya ba kuma sannan shi ne wanda ya yanta bayi waɗanda ake azabtarwa har guda tara to saboda haka ya yi wa addinin musulunci aiki kwarai da gaske idan da ba don duke sai na abubakar ba da ba a san inda musulunci yake a yanzu ba dan ya ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata dukiyar da ta taba amfana ta kamar dukiyar sayyidina abubakar duk wasan da za a yi hijira fa dukiyarsa gaba daya ya tattara gaba daya ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba mahaifin nasa baya gai yace to yanzu me ka bar mana sai ya ɗebo wato buhun ƙasa ice shafa nan kaji sai iji tudu ice a wasu ra'ayi shi kenan to saboda haka wayannan babu yadda za a ce an saukar musu da aya ta azaba sai dai wani kafirin ne kamar irin yadda shi da ibn kasir ya faɗa wani bawa ne dan wani bawan Allah ne dan wani kafiri ko kuma kafiri dan wani musulmi suka yi ta roƙonsa shi kuma yi ta gaggaya musu irin waɗannan maganganu to shi ne ulaika allazina hatta alaihim alqawl su irin waɗannan waɗanda suke kin yin biyayya ga iyayensu su ne waɗanda alqawlu wato maganar azaba ta Allah subhanahu wata'ala ta tabbata a gare su Allah subhanahu wata'ala ce la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in lallai wallahi sai na cika wuta da mutum da aljanna to irin waɗanda za a saka ɗin su cika ta to har da waɗanda suke kin yi wa iyayensu biyayya wato su ‘yan wuta ne daga cikin ‘yan wuta irin waɗanda suka shuɗe suka gudana fi umami a cikin al'ummatai na mutane da aljanu wanda yana nuna ma ashe su ma aljanu sukan zama su ma al'umma al'umma jili jili ne idan waɗannan sun ta waɗannan su zo ba kamar yadda ake tsammanin cewa ko aljanu ba sa mutuwa su ma suna mutuwa kuma ana samun wanda za su musu me musu su ma su mutu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa nan kada ka lammin qablihim min al-jinn wal ins innahum kanu khasirin su ma sun kasance tababbu wannan ula'ika nuni ne amma ba nuni ne na girmamawa ba kama ce wato irin waɗannan mutanen banza ba kan waccan ula'ika ce ba ula'ika yutaqabbalu anhu hasan lazi amilu wace wanda waccan ta girmama wace amma ta wulakantawa ce wannan wani kullum darajatu darajatu matsayi matsayi mataki mataki na ni'imar Allah na aljanna ya tabbata ga kullum ga muminai waɗanda su suka bi Allah kuma suka kyautata wa iyayensu da kuma kafirai waɗanda suka ki Allah suka ki kiwata wa iyayensu darajatun kowanne za a yi masa sakamako gwargwadon irin yadda matsayinsa yake daraja daraja daraja daraja wani ya wani ko da a aljanna ne a wutar ma wani ya wani amma an haɗa su gaba da an ce darajatun ne da muminan da kafiran saboda tagali don a jayar da wato musulmi su bambancin kafirai azaban su kuma da rakatun ne a yamakon darajatun su kuma da rakatun ne wannan darajatun ne wanda za rika hawa sama sama sama sama su kuma darakatun ne ana yin ƙasa ana yin ƙasa ana yin ƙasa azabar da duk ta fi zabi wacce ta fi yin ƙasa kamar irin yadda a mumune ni'imar duk da ta fi wacce ta fi yin sama ta fi yin sama to shi ne kowanne za a bashi gwargwadon sakamakon abin da ya aikata wanda ya kyakkyawa kyakkyawa wanda ya mummuna mummuna kowanne gwargwadon abin da ya aikata min ma'amin walan wafiyan nan ko walan wafiyan kamar a hafs walan wafiyan nan kuma a warsh walan wafiyan nan ajirahun kuma za mu cika musu a amalahun wahum la yuzlamuna kowa abin da ya aikata shi za a saka da shi ba wanda za a ragewa ba wanda za a ƙara su waɗanda suka yi kyakkyawa ba za a rage musu waɗanda suka yi mummuna ba za a ƙara musu saboda haka Allah subhanahu wata'ala adali ne la yuzlimu misqala dharra inna Allah la yuzlimu misqala dharra wa in taku hasanatan yudaifa yuti min ladunna ajran azima Allah baya ragewa baya cutar mutane misƙala zarra wa in taku hasanatan in abin da bawa ya aikata lada ne guda ɗaya yuza ifha sai ya ninka ta wa yi tumila don ajaran azima kuma ya sake ɗaukowa daga wajensa ajaran azima wani ladan ko mai girma ya bayar amma idan sayi'a ce guda ɗayan kawai shi za a biya من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها كما يبدا يفدا أشكين سورة الأنعام وان يزو da hasana guda ɗaya to sai a ninka masu zama goma wanda ya zo da guda ɗaya sai yi afa fala yuza illa mislaha ba za a saka mu ka masa aimar ƙari ba sai dai abin da ya yi guda ɗayan nan da shi za a saka masa saboda adalcin Allah saboda rahamarsa sai wa yau ma yi urar lalina kafaru alan nari ranar da za a yaye hijabi daga idandunan kafirai a ce ga wutar da kuke musu da ita kuma a ce da su a zahabtun ɗayyibatukun fil hayatid duniya ɗayyibatukun jin daɗinku da ƙarfinku da ƙuruciyarku duk kun tafiyar da shi a jin daɗin duniya a morewa da horewa ta duniya shikenan kun gama kenan kun cinye rabon ku tun daga duniya al-yawma tujzauna wastamta'akum biha kuma kun ji daɗi da waɗannan abubuwa to fal yawma a yau tujzauna za a saka muku da da mai azaban duni azaba ta wulakanci me yasa ta zama ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukuna to da girman kai da kuka yi kuka ki karɓar sakon Allah da kuma ficewa daga da'ar Allah wannan ce ta sa za a yi musu a ce wato abin da yake kai mutane azaba shine girman kai aiki ne na zuciya aikin zuciya da kuma aikin gaɓoɓi wanda shi ne alfusuk su shi ne yake kaiwa mutane wuta tun da girman kai suka yi to ko za a yi musu azaba kuma ta inda suka ki ta wulakanci azabar huni to muka dube wannan aya sai ta rika mutane tsoro akan cewa abinda za a gaya wa kafirai wannan jin daɗin da suka yi na duniya sun cinye rabansu waɗansu daga cikin musulmi har ma sahabbai sukan ɗauka cewa to su ma kenan lallai za su yi taka tsantsan wajen yin amfani da kaya na hore rayuwa kamar abubuwa masu daɗi na abinci ko tufa na sakawa ko gurin zama ko wani abin hawa da sauran irin abubuwa na kambamawa a duniya don kasu je su ma su cinye rabansu daga ciki hadda sai na umar a masu wannan ra'ayi din wani mutum ya kira shi ya gaice wajen cin abinci a gidansa da ya zo suka gama cin abinci kuma sai a kawo irin fruit salad din nan wani mai zaki wanda bayan an ci abinci za a ɗan sha su ce a'a ai ni ba zan ce wanda na ci ya isa wannan abu mai daɗi mai zaƙi irin wannan idan na je na cinye rabona ma ai akwai waɗansu mutane waɗanda annabi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya goranta musu ya kuma muzanta musu akan cewa sun cinye rabansu a duniya saboda kan na je na cinye rabona ka dai ban haka sai shi wannan mutum ya kasance faƙihi ne sosai musa shi ka san shi ilimi daban kuma ka zama faƙihi kamar shi yin wato administration ne ka zama ma'aikaci daban kuma ka zama administrator daban administrator zai iya mayar da abin da yake ce a doka cewa haramun ne amma idan yi wani rubuce-rubuce yi kwanace-kwanace sai ga abin wannan ya zama halar ya kawo hujjoji to haka shi ma faƙihi duk sanda aka aikata wani laifi ake neman mafita zai shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan abin fa babu shi ƙarar a ƙur'ani babu shi a hadisi babu shi a littafai na shari'a amma zai iya zama ya kawo wannan abin hukunci kuma babu yadda za ka yi ka iya sokewa kuwa to shi wannan mutum wanda ya gaici sai na umar ya kasance fakiri ne saboda haka sai ya ce ai a karanta farkon ayar aji to sai ya karanta wa yau mai uran da na kafaru alan na ce to kaji kafirai aka ce saboda kai baka cikin ni haka ba shi ne sai kuma hankalin sai kwanta fuskarsa ta faki idan ka yi to saboda ka abin da ake nufi shine Allah ta'ala ce kulu wa sharbu wa la tusibuka ku ci ku sha duk abin da yake wasa karan lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ta'ala ya hore muku dukkan abin da ke cikin samai da kasai ya hore muku shi ku abin da kuka dama da dukkan sa wa kana lakum ma fi samawati wa ma fil ardi kamar yadda ya faɗa kuma surar bakara kuma haka nan ya halitta muku abin da ke sammai da ƙasai naku ne idan muka je sotul al'ami aya ta kamar da bakwai a sotul al'ami ko aya ta ashirin da uku Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kul man harrama zinatan lahi lati akhraj al ibadi wa tayyibatin min rizq wa kul lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah Allah ta'ala yana tambaya ya rasula ka gaya musu man harrama waye ya haramta zinatan lahi lati akhraj al ibadi kayan ado kayan daɗi kayan marmari kayan kawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ya halatta wa mutane ya fitar musu wa tsayyiba da awwa masu daɗi na abinci na arziki kuka ce da su iya lillazi na amin na waɗanda suka imani saboda waɗannan ya halittu amma duk da haka a duniya da kafiri da musulmi duk za su yi tarayya amma idan an je lahira to shi kafiri ya cinye nasa shi ko musulmi ai ma godewa ya san da ya ci nasa to saboda ka sai ma a ƙara masa in shakartu la azidannakum to sannan kuma wata ayar da take cikin sosin ma'ida ita ce ayata 87 wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya yi wanda zina amanu lima tu harrimu ɗai ba tu ma ahallallahu lakum la tu harrimu ɗai ba tu ma ahallallahu lakum kada ku haramta abubuwa masu daɗi waɗanda Allah ta'ala ya halatta muku wala ta'atabu sai dai ku yi amfani da shi gwargwado har ku yi almubazzaranci inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah ubangiji baya so a rika wucewa gona da iri addinin musulunci addini ne na tsakiya kar kai sama da yawa kar kai ƙasa kamar yadda muke mu al'umma ce wasat Eh, mu ba can sama muka yi ba mu ba ƙasa muka yi ba muna wasat saboda haka ne muke iya yin shaida a ranar tashin alkiyama komai na addinin musulunci wasa da aka ce ka ciyar aka yabi bayan Allah ibadur rahman waɗanda suke ciyarwa su ne wallazi na iza an faƙo lan yusrifu wa lan yuqtiru ba sa yin barna kuma sannan ba sa yin ƙwauro wa kana bayan zani qawama tsakiya shi ba sama ba shi ba ƙasa ba saniyar bani isra'ila da aka ce su yanka ita ma sai allah shi da su la faridun wala bikin ita ba budurwa ba ita ba tsohuwa ba hawanun bai na zaɗi a dai tsakanin nan da take to haka addinin allah ke man shadda shudda alaihi shi addinin allah ne sauƙi ne wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu masdaqat duk sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ayi kaza lallai to fa ba wannan za a kowa zai yi shi ne yadda zai iya wanda ma ba zai iya ba shi kenan an yi masa rukusa fattakullaha masdaqat da an ce fattakullaha haqqa tuqati ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron sa sahabbai su ba za su iya ba sai Allah ta'ala sai ya saukar da wani suwar cutar ta gabin wata kulla masu ɗati to kowa ya yi tsoron Allah kan da zai iya shi to ina ganin waɗannan dama mun zo kan rubuko kuma wata kissa ce ta annabi hud wadda kuma ka adin zan zara kawun fil ahaqafi muna da tsoho kuma tunda mun zo kan gaba kan rubu muna zo muna iya kwana a nan kuma muna fata Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana baɗin da rai da lafiya irin yadda za mu zo mu tashi a kan waza kur'aka adin innahu ala kulli shayin qadirin wa bi ijabati jadir to a wannan kendan kar mu tsawaitawa shi a shi excellency mai girma sardauna kar a kawai kawai samu ban san eh an iya faɗanta da harshe ba a zuci ma ba za mu iya tunowa irin abubuwan da za mu faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kawai zai fi mu yabawa shi zai fi mu sakankawa abu ne sananne ana ta yawan faɗi cewa babu yadda za a yi ya zama cewa kafa ta taka ta je inda ba ta so har abada ba zai yi ba ido zai iya ganin abin da yake so da abin da baya so kunne zai ji abin da yake so da abin da baya so kunne zai ji abin da yake so da abin da baya so amma kafa ba ta ta je inda ba ta so ba kenan babu abin da ya kawo mana sardana na illa kauna saboda haka dama dai abu ne wanda ya kasance ta hasil hasil zamanin nan dama wajen masu ƙaunar sani kuma da ba wannan ne na farko ba zan ba wannan ne na biyu ba muna godiya kwarai da gaske a kodayaushe abin dama yake haɗa mu da shi shine abin da ya shafi addinin Allah ban sani ba ko sardauna yana iya tunawa yadda muke haɗuwa da a wa'azi da muke yi mun taba haduwa ko dai za a manta wani ba za a manta wanda muka da a shekara ba to makarantar yan mata inda muka zo muka yi musu wa'azi da ni da shi da kuma sauran gurare to tun a sannan mutum ne wanda ake girmama shi ake karrama shi ba za ka iya cewa mu fa a wancan lokacin fa ba mu san Allah zai zai da shi wannan ba wallahi ba za mu iya cewa akwai na biyu sa ba a irin wannan a ma'aikatun da irin wannan matasan waɗanda suke yin kira zuwa ga addini kuma gashi dan boko ne wannan shine abun mamakin kuma sanda ake ta maganar shari'a nan shari'a da ka gan shi da ba abin da za ka tuno dama ai illa shari'a illa musulunci yana da cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka gan su su bayin Allah din na Allah ba abin da za ka tuno illa Allah subhanahu wataala idza ru'u zikrallah kuma wanda idan aka gan su sai a tuna Allah subhanahu wataala saboda haka ba irin musgunawar da ba a yi masa ba a game da sha'arar musulunci kuma ikon Allah sai ga shi kuma Allah ta'ala ya zo ya kuma ba shi madafan ikon inda kuma zai ɗabbaka shari'ar ɗabbakawa wacce ta fi ko ina ba wai siyasa ba sam da gaske ya ɗabbaka shari'ar kuma sannan an taɓa samu haka an fara amma abin da aka yi kai wanda za a iya faɗa shi ne kamar implementation committee wani kwamiti wanda zai tabbatar da sha'anin shari'a ɗaliban in za a kundi na shari'a in za a duka shari'a to an yi wannan amma da ya zo sai kasance ganin cewa duk wannan in ba a yi sa'a ba za a yi wanzamin bolo da kasance shi ya sha ‘ya'yan mutane amma shi ya girma da rukuwa misali ce ai lalle komai kamata ya faru daga tushe abin nan da muke karanta na zuciya da aikin gaɓoɓi su ne abubuwan da mai girma gwamna shekarau ya sa a gabansu irin ya za a gyara zukatan mutane su zama mutanen kirki ai nau'an safar nasu da lasarai as idan da ce mutane za su zama mutane kirki to ai alƙali ma ya huta duk kotuna sai a rufe caji ofis sun daina aiki mutane to duk sun daina yin sako sun daina yin laifi duk an zauna lafiya to saboda haka ne sai ya kasance abin da gaske shi da aka kirkiro hukumar shari'a ya kirkiro hukumar shari'a wanda ya kasance akwai kwamishinoni wanda ya kasance akwai director general akwai ciyama akwai mambobi aka kirkiro shura wanda ya kasance ita kuma akwai ciyaman akwai sakatare wanda shi da kansa yake jagorancin wannan majalisa ta shura kai shaida ne zaka duk alhamis shi ne zai je jagoranci wannan zama da ake yi ba na mantawa zaman farko wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa a zaman farko abin da yake cewa a game da abin da ya shafi shari'ar musulunci a game da abin da ya shafi taimakawa musulunci game da abin da ya shafi taimakawa musulmi wallahi haka ya faɗa tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ko da baitulmalin jihar kano zai kare akan wata mas'ala da za a taimaka wani musulmi ko kuma musulunci wallahi sai zai kare aka zo kuma a kafa hisba ita ma za ga akwai ciyaman akwai kwamandoji akwai kuma mambobi ga sunan har yanzu su ne suke wannan ake duk inda ga hisba shi ne mu ne da mu ne mambobin wannan abu saboda ka ba wai ni jiyau ba ne da launi ko kuma aikatau ne babu ɗaya daga cikin wa'annan kuma yi da wanda wanda wanda babu kalma ta to bayan wannan kuma aka zo aka kafa hukuma ta zakka hukumar zakkan nan da sai a zamanin sahabbai zamanin ake ji zakka da kubus na mai zama akwai kwamishinoni guda biyu akwai ciyaman akwai mambobi don saboda a taimakawa masu wadata a karɓi abin da suke da shi a taya su tsarkakewa wannan dukiyar tasu a mayar da su ga fakirai wanda abu ne sananne cewa da masu zakka suna fidda zakka da wallahi yanzu babu wani wanda yake kukan yunwa da ba barawo wallahi tallahi da masu zakka suna tsaftace abin da fitar da zakka daidai dan Allah ta'ala ya raba shine ya nemi ku da wa'ani wa an tuku mimma ja'alakum mustakalifina fi ku ciyar da abin da Allah ya sanya ku jira halifofi ne na mutane ne fa amma sai suka tattare daga su sai 'ya'yansu daga bani ba sai gidan 'ya'ya su kamar yadda gizo yake ba wadanda sai su kwashe su kai kasashen waje yanzu ya kafa mu taimaka wa su kansu masu wadata idan da suna jin tsoron wa za su wa za su kuma sannan a bai waɗanda suka fi cancanta haka aka yi a zamanin sun sani wannan sannan kuma ga wata hukuma ta koli ta ilimi mai zurfi abin da shafi science abin da shafi technology ta dr bashir galanci wanda ya dora shi aka ga kuma ta almajirai a hukumarsa hukumarsa ruwa ne kamar ruwan damuna ne ba ruwansa ruwan damuna ba ruwansa wannan gonar kafiri ce wannan gonar musulmi ce wannan gonar waye ruwa tsuntsaye su amfana mutane su amfana aljanu su amfana kafirai su amfana mummuni su amfana saboda ka sai ga tsindin mu ma gaddawa titirai kulawa masu kura da alaramomi da kuma gwali da taku da 'yan kadduko da 'yan kaɗan raba da 'yan rani duk waɗannan sai gashi sun zama mutane wanda ba a san da su ba da da waye san da wani alarama waye san da wani gaddu ya zama cewa ko ina sai da aka je aka yi musu aka gina musu wannan tsangiyar tasu kuma aka ba su jari na noma garmacin shanu ne banda kuma almajiran da aka hana su bara burinsa mutane su wadata hankalinsu ya kwanta su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala idan an ce shari'a ba wai sallah azumi zakka shi ne shari'a ba yadda ma mutane za su rayu ai shari'ar musulunci shari'a ce wacce ta shafi kowanne irin abu ne na rayuwa na yanzu da na nan gaba da wanda ya faru a baya kuma har yanzu baya ga waɗannan abubuwa kuma karkace wai da aka kafa kawai aka bar su a kowanne wannan rantsuwan nan ce akan duk wanda ya rubuto ko menene ban taba ganin wallahi mutum ya taba rubuto wani proposal a nan za a wannan garin a wata jiha a wata ƙasa komai nisan ƙasar komai yawan kuɗin a guje cikinsa yana rawa zai sa hannu shi mutukar ya shafi addini mutukar ya shafi ɗan adam wani abu wanda wato buku sani ba inda ba don shi ba da yanzu rabon gado da namiji da mace daidai za a riƙa raba wannan aya ta yusiku na fi auladikum da kuma ya safatu na ka fil kalala kula yusiku fi da yanzu ba ta aiki da ku san irin bala'in da zai afka duniya ba ai ko harafi ɗaya ne kace ba za ta yi aiki da shi ba bare a ce ayar qur'ani bare a ce sumuni guda bare a ce rubu bare a ce nusu ai da halaka ta kai halaka majalisar tarayya ce ta kullo da magana cewa za a daidaita maza da mata a gado suka aikowa majalisar jihar kano majalisar jihar kano ta sanar da mai girma gwamna mai girma gwamna ce maza maza da ni aka tafi majalisa muka je muka nuna musu kauli da qur'ani hadisi kar a kuskura suka yarda suka aika wannan rahoto majalisar tarayya suka gani daga kano ne shi ke dama kano ita ce limamiyar jihohin jihar kano a ko kuma ce najeriya ko yawa limamiyar jihar na najeriya kila to ka ce a abuja ko ta zama ko lada ne to saboda haka ko menene in ya zama a kano ba a karbe shi to ba inda za a karbe shi idan ku aka karba da aka karbi shari'a a kano shi kenan sai ka karbi ta zauna a ko'ina shi kaɗai ne aka taɓa cewa mala daga nan kuma kowa ake kwaikwayonsa sai in gaji abauci ma shi ma yana ce ma malam eh duk ya bin kwaya sai ce malam malam malam da dan in an ce alhaji ba za a rage da da gingirin masawo ba to saboda haka kuma sannan har yanzu da akwai wani aiki wanda bai ba wannan fa sai mu da muka san shi muka san wannan aiki yanzu ina jin wannan ba a sani ba to kun san cewa cewa duk matan da suke karatun lo musulmi idan za a yi korin din su gaba za su zama cikakkun lauyoyi dole su tsatsefe kansu ba wata alama ta mayafi ko wani niƙabi ko wani hijabi haka za su shiga sai na malai bayan shekaru yace ba za ta yi ba muna nan ba za ta yi ba mutuƙar cewar akwai ragimar shari'a a hannu الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا وأمروا ونهوا عن المنكر ولا عاقبة irin su dama idan suka samu madafan mulki to fa tsaye da shari'a za su aka nada muka tafi can su kun abuja buhari can muka je allah gafata mana ibrahim kabo shine shugaban ina da wani mazarmini da su saboda muka je muka samu shugaban gabaki daya ta ce ga saƙon mai girma gwamna shi sam ba za ta yi ba ya ɗauko tarihi fiye da shekara ɗari yace ai law school ba ta waɗansu mutane ko wani jinsi ko wani addini ba san ba zai ba cin tsasa muke da shi ya shiga nan mu fita nan ya faɗi yawan shekarun shi kansa haka ya zo ya samu ya ɗauko dokar dole mace kowace ce ba za ta sa hijabi ba ba ta rufe kanta ko ta abin nan ba rufe fuskarta ba wajen fa bayan azhar to wajen option option mun yi maganar administration to sai aka samu wata yar kofa ce to shi kenan yana ganin zai faɗi wani abu wanda yana ganin ba za a yi ba shi kenan mu tafi to in kuna so idan gwamnan jihar kano yana so mata musulmi su rika saka niƙagi lauyoyi sanda za su yi da cin wannan ɗaki to sai dai ai muna da law school a kano a bagauda to sai igina mana katafaren ɗaki na taro da azuzuwa da kuma ɗakuna na bincike to da ya kira mun san halin kayan sai mu ce mun yadda mun san daga zuwa zai ana gaya man zai yi yadda to shi ne in aka shi ne yanzu sai suka ce to shi kenan ma an yi doka ba ma wai mata musulmi ba a an bar shi ofa duk wacce ta ga dama tana iya saka hijabi in za a shiga wannan ko musulmat ce wa musulma har a manta idan ce wannan sukul ana nufin ba wai a kano ne kawai ba ko daga wannan aikin ba fa karami bane fa yawa duk jihohin Najeriya musulmin najeriya matan musulmin ƴaƴansu da matansu da ƴan uwansu ya yi musu wannan aiki ya kankaro su daga azaba ta Allah subhanahu ta'ala a inda Allah ta'ala yake cewa da iyaye da masu tarbiyya ya wani zina amanu ku an kusa kun wa ahalikum naran wa kudu hannasu wal jara ya ku inda kuka imani ku kiyaye kanku da kuma wa'anda kuke wa tarbiyya iyalai ku kiyaye su daga wuta wacce wuku da hannasu wani tijara wuta ce ta kanan siffata sai mu daɗe muna yi عليها ملائكة جلاز شداد لا يسمعون ما أمر ويفعلون ما يمرون وإن في كلا دوتا قوة wuta ba ta zama haka ba kamar wutar da waɗanda ba sa kulawa da tarbiyyar iyalansu da ke masu kula da ita mala'iku ne ba mutane ba gilazin ne manya-manya ne ba wai girma aka yi ba a shidadin ko masu ƙarfi ne jikin a tsanance yake ba wai a kaita su kuma sannan duk kukanka duk ihun ga la'i sunan da ma'amarin ba sa sabawa Allah abin da ya umarce su to sai kan ya kankaro wayannan iyalai daga wannan azaba na Niger matan Niger da suke yin lo anan na Ghana da sauran ƙasashe musulmi ya taimake su akan wani saboda ka abubuwan suna da yawan gaske shi shi sa da yawa ba ga waɗansu abubuwa gingila an ce yayi ba shi mutanen ne yadda za su yi maniki yadda addinin musulunci ya zo da ya zo ba wani abu ita muku ba gini a'a tarbiyya ne ta nuna musu a ɗaya ta mutane dubunnai a je a keɓe su a wani guri a ce su gyara halayensu ya duk inda mutum a addinin musulunci ne a yi wannan yake duk inda mutum yin kwana talatin ko yin kwana arba'in baya yin wani abu to wannan abin ya bashi kenan shi sa aka sa mana azumin nan in dai za ka bar waɗansu al'adu marasa kyau da kake da azumi in dai za ka bari daga ceto ko da azumi ba za ka yi jima kana sha'awarsu ba to wannan fa ita fa idan wayannan an tabbatar da cewa sun hau kan tari hanya sun dawo normal kuma sai a ɗebo ɗansu haka aka yi kai haka aka yi kai amma duk mutane duk su san wannan ba a gwamnatin ne sani to aka san kowace unguwa marasa aure nawa ne kowace unguwa yan mata zawarawa nawa ne ake ta taimaka musu ta ƙarƙashin ƙasa ta inda ku duk ba wanda ya san wannan ciyarwa da azumin da nan duk aka faro shi saboda haka muke fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi damomi iri-iri wanda zai ci gaba da taimakawa al'umma ga baki daya don shi da ya zo yin shari'a ba ya ce wannan shari'a ta musulmi ce kawai ku duba irin yadda aka zauna da kafiran da muke tarar da su a nan lafiya baka taba jin wani abu a zamaninsa na wani kilashi tsakanin ko musulmi da kafirai ya faru saboda ka muna fata muna godiya kwarai da gaske da wannan halatta da aka yi wannan ziyara ta rufe wannan littafi mai girma wannan littafi wanda kasance constitution ne dama wanda yake na shari'a wanda kuma dama shi babu abin da yake a ransa a duniya illa kawai tsabbaka wannan littafi to ko muna fata Allah subhanahu wataala in ta baka dama in ta baka dama da kai da waɗanda suke tare da kai Allah ta'ala ya baku dama kuma Allah ya kare ka daga dukkan wani abinci daga wani mutum ko daga wani shedani daga wani munafiki ko daga wani abokin gaba Allah ya kare ka a halin zaman gida a halin tafiya a sama ko a ƙasa ko a ruwa Allah Allah ya kare ko a bacci ko a faɗaki innahu ala kulli shay'in qadir yadda aka zo mana Allah subhanahu wa ta'ala da kai da tawagarka Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da ku lafiya muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan ƙarshe mu sani ko akwai abin da sardauna sannan sai a cike mana da addu'a ba a ba da wannan zai shiga cikin ba shi wani ɗaya na'am na'am to
gidan abubuwa kuma wajen mutum amma da yake Allah ya duba duk abin da kuma ya ce wanda ya tabbata in kawo biya ya ce ni kuma akwai ya kuma da cikin nagarawa a wani lokaci kuma ce wallahi da an sa kai na gaba za su iya
Allahu akbar saboda fahimta ne wanda lokacin alhamdulillah ya yi ci gaba da gina gona ya yi ma alƙarin da ya mata wajen kano ya zauna da shi ya ga abubuwan da ya ci ci ya mata wajen kano ya sa abin da ya zai yi shi gidan da ya ɗin kan da ga kan haka a gina masa da ya yi gida cikin har da babban da zai da ta fi yin da ta kare a nan masa dole yake a duba a mafi kansa aka sai kankane da gida aka kuma rushe shi da kuma gina da kuma kayan tsazawiya da tsarin to duk da aka gama wannan Allah ya sani ya kuma tsawiya ake a kan kamar da ko da shi malami a shafana mu Allah ta kama ta kare amin amin ko da shi ya zo ya yi maili a cikin gwamnati da daurin kanu kwarai har ya zama yana cikin manufofi a hukumar zarka malam ya shafa yana nan da ran wata rana an zo ki zaunar sabo malam ya shafa sai kira na da yake cewa wato ban san me Allah ya yi wa tattauna baiwa da shi har a cikin sharfiya kan suka sanya wata kalma a bakin su Allah ya maimaita sai da mace wannan hukuma ta zarka Allah akbar
ce wato ni a kan kaina a matsayina na memba a hukumar zarka wallahi wallahi wallahi a zai iya kirga maka kadirawa namu da nake maka aka yi musu aiki ko na lalurar iri ko na lalurar rashin lafiya ko operation ko kuma harkar zarka a kasar da hidima ta zarka a basu in ce wato sai na ɗauki wato wannan kaɗai abin da mai girma ta kallon kano yake yi kaɗai wato tun da bai wanda yake yi ba kuma ba a san ba ne wanda za a haɗu da shi ba dan dai Allah ya dubi niyyar ta mai mai kawo wallahi na jira daga cikin da yi kai na nan yuni ne hadari na kusa mutuwa ya san bare na na guda biyu sun faɗi kan haka yi Allah.
ka tattara na aka kai mu to kai da wannan kare da komai ya dau nauyi na aiki da aka yi min a jiki na dora guda biyu ne ba ba hadari suna na ta ba ba to irin kuma bayan haka ina fitowa yake ga kujerar maka matar da ta bani mashin din da ne hadari ta bani sabo kar aka bani kuɗin mai ni abubuwan da aka yi min gaskiya fa da Allah ba ta ba.
ya dangwalo wani Mm.
a lokacin sai nake so ma da Gaskiya.
to kai kuma Allah ne ya dubi niyyarka Mm.
duk sanda aka samu sabanin an yi ta sabani ya aka samu za a iya samu a kan kowa na fahimta kai ma kyakkyawar niyyar ka ce Allah ya yi ke da kalli ka bi tafiya har kuma ya zama da girma ka daure ya kai ka kimar da ka inda za ka taimaki dan kuwa kadirawa na ce da Allah ya so sai ne girma ka daure sai kai ka hukuma ta ta mina jinai kan ka malam da shekarar da ke da rufe kafa ka gaya maka wata shekarar da ya mai da Sai Allah ya sake. Allah ya Allah ya kare lafiya. Da jalab ta. Wai an ba hadda na sama ko? Amin.
Amin.
yawan da ya sha shekara da shekaru kuma shi wani kuma da shi da shi da ya yi wani ne shi da ya yi ya yi ya yi da kai ne duka da ya kwatar shi ne domin yin sa addini da yin sa ya yi wani
الله تعالى يا أمسح ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الله يميد كلك الله يميد كلك الله يفرن تامك يدك يفرن تامك Allah subhanahu wa ta'ala ya faranta wa sabbin yadda ya faranta mana Allah ya ɗauka mu yadda ya ɗauka mu Allah ya girma yadda ya girma mu اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى